tsarin ya zamto akwai baiwa juna uzuri a inda mutum yake da gazawa saboda ne dan adam an ce tara yake bi cika goma ba akwai abin da yake a rayuwar nan mutum yana ganin kamar wannan abin ba komai bane amma kuma komai akwai kuma abin da mutum yake ganin shi a matsayin komai ko ba komai din bane dole tsakanin miji da mata sai an samu wannan akwai ganawa tsakaninsu akwai zama a tattauna game da matsaloli game da abubuwa mahata na jin daɗi tsakanin kai da matarka a cikin natsuwa ko da an samu saɓani kada ya zama kana samun saɓani da matarka ne wajen abokanan ka korin farin shayi kai ai mata ƴan kaza kaza ne kai mata sai Allah ai kuna ganin su nan Musa ne a fuska Fir'auna a zuci an dinga tafasil da tafsirai iri-iri kenan game da abin da ya shafi iyalai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mummunan addu'a ga wanda yake baya kishin matarsa ne tonawa iyalinsa a fili duk mutumin da ke tona iyalinsa a fili wannan ba mutum ba ne ba abokin a zauna tare da shi ba zama ne na kwanciyar hankali da rufin asiri da kuma tattaunawa da juna abu na biyu ya zama akwai alihtiramul mutabadil ya zama akwai girmamawa wanda za a rinka yi wa juna daga ran da mace ta gina ganin mutuncin mijinta miji ya gina ganin mutuncin matarsa to haka 'ya'yanku za su fito a watsatsu ki dinga mutunta shi yana mutunta ki hatta wajen abin da ya shafi ganawa kada wani abu ya faru tsakanin kai da iyalinka ka koma kana zagin iyayenta kana cin mutuncin su wasu wannan uwar taki mai kaza ko wannan uban naki mai kaza ai da ba a san asalin banzela ba ne sai ta ce daga ingila ta fito ai tabbatar faɗin bakakin maganganu wannan ba daidai ba ne dole ka girmama matarka dole matarka ta girmama ka ya zama babu wulaƙanci tsakanin shi ake nufi mun gane wannan jama'a ya zama akwai girmamawa tsakanin kana girmama ka tana girmama ka masha Allah tabarakallah ya shigo gida ta rugo a guje sanda zuwa ta tarairaye shi ya zauna ta ɗauko abinci ta kawo ta kawo ruwa ta ɗauki takalman shi ta goge ta masa wanki ta yi masa wannan sai ya ji daɗi ya ji kawai ya zama wani sarki to a nan in kin zame masa baiwa duk abin da kike so shi ma sai amma in kika ce ki yi wallahi ni a gidanmu gaskiya ni ba na kaza ai ni a gidanmu ko wanki ma yi mu ake yi a kin faɗi kin faɗi babu nauyi ai gidanku daban gidan miji da ne daban wata mata ta zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama tana tambaye shi game da wasu abubuwa da addini bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya gama bata amsa sai ce da ita aina anti min zawji wai yaya kike wajen mijinki ne حديث هنا في السنن الكبرى لإمام النسائي كما يفسد الشيخ مؤثير التعافي من سنة أن يواتوا مثل لهم كتاب منبوذي عشرة النساء كتاب عشرة النساء والبنغالي للتعافي السنن الكبرى يفسد الشيء أمتين رأي أولي النبي صلى الله عليه وسلم يا كيف وجنك ta ce da shi inni la alu minhu shay'an ni ba rage wa mijina komai ba duk abin da ya kamata in yi masa na kyautatawa ne masa manzo Allah ya ce in in irji'i wanzuri aina anti minni ki je koma ki kare nazari wai yaya kike a wajen mijinki wani irin kyautayi ne yake tsakanin ke da shi sai manzo Allah ya ce fa innahu jannatuki wa naruki shi mijinki shi ne aljannarki kuma shi ne mene shi ne wutanki shi ne aljannanki shi ne mene wutanki dole ne ki girmama mijinki dole ne ki ainihin wato yi masa biyayya kamar yadda shari'a musulunci ta ce a yi saba wa miji tamkar saba wa iyaye ne a wurin mata kisa daga cikin hanyoyin da ke sa a sami mace ta kwarai ‘yar aljanna manzo Allah ya faɗi wasu characteristics cewa idan mace sallolinta guda biyar ta kiyaye kanta daga zina ta yi wa mijinta biyayya za ta shiga aljanna ta kowace ƙofa ta so aiki ne wanda ke mai sauƙi amma wallahi ba mai samu sai mai rabo ba mai samu sai mai takawa da jin tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah Allah madaukakin sarki ya latar da mu abu na uku ya zama akwai asiqatul mutabadila asiqatu al mutabadila ya zama akwai aminci da yarda tsakanin miji da mata kai ka ji kana su da ita ai dama can tun lokacin da kake neman ta ka san dai ba fatika ba ce shi yasa ma yayin da zaka yi auren aka ce muhsanatin غير مسافحات ولا متخذات أخدان ina fata an gane tun farko ana magana akan al-muhsanat ko kira imam al-bisai al-muhsinat an gane so ake yi mata a same su da kamewa da tsare kai da kame kai gabarin zina gabarin ainihin wato miyagun ayyuka ya zama kekin aminci da mijinki kada yawan ma'ana ana nufin kada yawan zargi ya dinga shiga tsakanin ke da mijinki kin yana dan danna wayar shi ko yana cajin da abokanan shi kai kullum kake ne akan waya wace ce kake magana da ita ayar nan ma na ga kaza irin wannan abubuwa ke in ga wayan nan don kike magana kaza kaza kaza ana bin abubuwa ne a hankali tunda asali tsakanin mijin da matan shi ne ne aminci ko a ci gaba da tafiya akan wannan aminci daga ranar da zargi ta fara shiga tsakanin miji da mata wallahi daga wannan ranar babu kwanciyar hankali a zaman aure wannan auren an riga an sa mishi ranar mutuwarsa ke sa ke mace mata ki kiyaye wayar mijinki kai kuma ka bincika wayar matarka eh shi ne ka'ida mun gane wannan eh saboda su mata yawanci ka san an fi samun rashin kan gado daga wajensu an fi tsammanin samun matsala namiji yana da geji yana da control akan wasu abubuwan da yake yi amma mutum ta shiga bugu ɗaya ne ta gama yawo da sunan ta ya fasa a gari shikenan komai ya lalace hatta zuriyanta da ƴaƴanta da za su biyo baya an dinga aibata ta da wannan abinci haka da kuma haka bane dole a dinga bincikawa ana yi musu wa'azi ana fuskantar da su irin abin da ya kamata su sani da irin abin da ya kamata su ci Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya sa albarka abu na hudu shine a sami at-taqdiru wal ihtimam a sami girmamawa da kuma kulawa ta musamman abinda bature ke ce ma caring you should be so caring to your wife or else your wife is gonna have someone that will give her the care wannan kulawar da baka ba matarka shi ke nemi da zai dinga bata wannan kulawa za ta kuma tana samun kulawa a wurin suwa a wurin 'yan fina-finai za ta samu a arewa 24 za ta samu a gidan sarauta za ta samu a labari na za ta samu a eh nan ne wannan ne zama abin da ke ɗaya da cewa in ta gani a bidiyo ko ta gani a wani abu tana jin daɗi ka ai kaza kaza ga tana ta fuska idan aka samu kulawa da ya kamata dole sai kun ba juna kulawa kai in gaya muku ma wannan alihtimam shine na kashin bayan soyayya Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ya sanya soyayya da jin kai a ina a tsakaninku ganin ka bashi da kai ke ma idan aka waye gari biki san rashin lafiyar mijinki ba baki san yana cikin damuwa ko wani abu ba mu mazaje muna da wani ɗabi'a mukan fita waje mu je ne gwagwarmaya da mutane da yawa daban-daban to mukan buƙaci idan mun dawo gida a samu wasu kulawa ta musamman a samu wasu kalmomi masu daɗaɗa ku je da fata wannan kalmar mene a samu wasu kalmomi mene daɗaɗa waɗanda za su taimaka wajen samun kyakkyawan zamantakewa tsakanin miji da wa na'am tsakanin miji da mata bayan an je an yi maya a waje an dawo to ana buƙatar wannan jama'a tsakani ga Allah akwai buƙatar wannan Allah ta'ala ya samu iya an gani yawwa shi wannan caring da ake magana ai za ku je an bugo suna magana cewa my husband is so caring of course caring yana da kyau yana da muhimmanci kwarai ya zama an samu tsakanin miji da mata kulawa shi ne ƙashin bayan soyayya shi ne ƙashin bayan zaman aure jama mun gane wannan kuma ce a matsayin ki ta mata daga cikin kiyayen da zaki dinga ba mijinki ya zama ko da yaushe in yana gida yana zaune ya zama kina jikin shi kada ki dinga barin shi yana yana zuwa yana zama shi kadai kina ta kina latsaya kan waya ko shi yana latsaya kan waya ga matar shi kina taya shi hira a gida ana tattaunawa ki zama ke ce kawan shi ya zama shi ne abokinki an gane ya zama labarin gizo bai wuce na mai na koki e ku ta kokewa ku ta soyewa a cikin lambun soyayya haka ake so a samu alihtimam a samu cherry an gane Allah ta'ala ya samu iya jama'a kun ji wannan kenan sannan abu na gaba الثاني التعاون وتحمل المسؤوليات akwai taimakekeniyar juna da kuma ɗaukan ɗawainiyar juna dama shi aure haka ne amma aikin gida kan yi wa mata yawa ango yana ji na aikin gida yakan yi wa mata yawa wata rana sai ka taimaka a zauna ita tana yin wancan kai kana yin wancan tana ɗan yin kaza kai kana yin wancan tana ɗan ɗaure shinkafa ka ce akwai abin da za a miki ne in an sami me sunan shi wannan abin a je a misali ka yayyanka masa ne eh yawwa a yanka mata albasa a taimaka mata da yin kaza da kaza a taimaka mata da kaza da kaza haka ake so ba a sai ya zama akwai distance tsakanin ka da matarka kulke dauko mu wancan ka ba ki kam wata rana da kanka ce ba kake daukowa eh wata rana ma dan yanzu mata suna rayuwa ne tsakanin rauni baya rauni za a zo fa lokacin da za ta fara laulayi an sama an laulayi ko yawa lokacin an riga an samu karantar daki da ake so to nan kuma kai ma mas'uliyar ta za ta dawo kanka ni kiri a wancan kare yadda yake yi kawai in tashi da safe lokacin saboda laulayin ta yi wani lokaci ina tashi da safe kawai zan zo in daura ruwa in dafa ruwan shayi in hada in soya kwai in hada shayi mai kauri sannan je tashe ta ci wani san tashi Allah da wuri ki dan sha in ma ta kiya dauka dan jefa mata a baki in matar ka ce haka manzo Allah ya bayani ku ji maganar manzo Allah fa cewa yayi hatta luqmata taj'aluha fi fifiyin ra'atika a cikin bakin matarka aka ce fassarar farko shine ka ciyar da ita na biyun kuma a'a ba wai kai ka ci da ita kawai ka kan ka kawo shinkafa ka kawo a'a ka ɗauki abincin da kanka ka bada mai idan miji ya ci abinci matar shi ce za ta ne za ta tanɗe masa hannaye ba lashewa ba tanɗewa yawwa yara sun zama nan tantiya kun san tantiya ko yawwa barakallah ai kuna shan azilillika kuna shan iloka ko kuna shan halaka kwabu eh an san abin da ke nufin da yawwa wannan kalmar haka ake so idan tsakanin miji da mata ana samun wannan zai taimaka sannan wata rana ma kai ne mai sharar gida eh ni ma ina yi a gasuwa ne eh zai mana hakuri muna yi a gida magana malanta babu shi a gida ma matar kace matar kace in ka fito masallaci ne ta garin ka liman ita a can kai miji ne ita ma in ta zo masallacin a nan din ita ma wace ce ma muci dole ta girma wane liman amma a gida girma tsakanin miji da mata ake yi kawai ka ce ce ni fa liman ne kai kai a ga tare ai su mata ba su da magana ni ba a ga tare eh a ga tare ai akwai wani abu da ke tsakani wanda yake ba a ganin ka matsayin liman din eh ga tare akwai wanda yana nan eh saboda haka a samu wannan muna fata ango da amarya duk suna ji na inda ne kuskure sai su tada ni an gane wani jama'a abu na shida akwai qada'u waqti waqti mumti'un ma'a ka rika ba da lokaci na jin daɗi da kwanciyar hankali da matarka duk abin da matarka take so in dai abin da zaka iya ba ta na jin daɗi ya zama da cewa ne ka zama kana ba matarka kun san wata matar matar kamar kyan wata tana son jiki ai ku kai jikin naka ya zama naka ne haka ake yi to kun ba jikin kamar jikin wata samu za ki malam a samu soyayyar nan tsakanin miji da mata kulawa ta musamman malam annabi muhammad na aisha ta rawaito a cikin sahihul bukhari tace na kasance ina haila ina mene haila annabi muhammad yakan zo ya kwanta a kan cinya ta yana karanta alqur'ani ga tsare wani mutum da yake tun da ya wuri shekararsa ashirin bai taɓa kwanta kan cinye mata shi ba wai ya kwanta kwanta irin na hutu a irin tirishita na ayan fanin da ke na malam eh kwarai kuwa ka kwanta sai a ɗan tashi maka gemu a ɗan duba maka gashin ka ko akwai wata matsala in ka yi wanka a shafa maka abin nan da abin nan in ta kama abin nan ma sai a maka abin nan duka dai kwarai da gaske ai ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin abin nan da matansa ya ko ko hatta sifar yadda ake wankan janaba sai da aka fassara matan suka bada labari kace kuntu abtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wa'idin naghtalifu minhu jami'an kai Allah ya kara mu Allah daraja da fadaci da aminci manzo Allah shine baban duk wani mai iya soyayya malam saboda zaman iya soyayya kawai ka shigo gida kace mufida ina abe ba kancu ko kuma inunu abe ba ko inusa wannan kasan mutane kakara to ba a haka manzo Allah ya kuce sai cewa matar shi ya aish ya wani ya aish eh ba aisha ba ba ki ai ba haka manzo Allah bai wannan ya aish a dan launa sunan eh habibati habibatu qalbi روبة قلبي فرحة قلبي يا سروري يا شمس تظلني من الشمس يا قمرا تنير قلبي kada da waƙoƙin soyayya ko mukama ina fata an gane wannan eh kwarai duk wanda wasu wajen ko biyu su da jiyon da a nan ne ake yin ta a gida ko eh for all the time kaza kaza kaza for all the kaza kaza kaza ai nan ne ake asalin musayin soyayya ai malam yayin da kai aure zaka san martaba soyayya amma malam idan kana goro kana zuwa hira ko to ina baka shawara cewa ka shiga da hakuri ka ƙara hakuri baka san soyayya ba sai kai aure malam yasa manzo Allah yace lam ara lil mutahabbaini illa zawaj inji annabi Muhammad rawahu muslim to Allah ke ni ban ga abin da ya dace ga masoya guda biyu sai dai ne sai dai aure an gani duk wani abu da ya shafi haƙƙin shimfiɗa ne harkan waye waye da zama ana ba ana biyo juna kulawa abu na bakwai shine at-tasamuhu wa at-tajawuz bil khilafat an gani at-tasamuh shine ne me aka samu neman yafiyan juna an gane wata jawon da khilafat duk sabanin aka samu kuma a yafi wa juna haka ake yi tana yi kai kana yafewa kusan me duk duniya duk duniya ba mutumin da ya fi kowa kunci da samun kuncin rayuwa da shiga cikin matsala kamar mutum mai riko shi yasa ka duba da kyau duk mutumin da ke da riko yana saurin kuka kusan me yasa saboda ya fita ya ga wani yana jan haushin wani yana faɗa da wani yana da matsala da wani wani ma ta umin kaza shekara uku da ta wuce ta umin kaza yana jin wannan damuwar to ƙwayoyin halittar jiki ka ƙonewa suke kullum suna raguwa zuciya kuma tana samun damuwa shi yasa irin wannan ba za ka taɓa idan suna zaman lafiya da matayensu ba mugaye suke zama komai ana mace kaf kaf kaf kaf ka koyi wannan amarya ki koyi yafiya ango ka koyi yafiya sai da yafiya malam in kai ka mata laifi a ba su ci Allah in yi haƙuri na ki daura fuska ne wallahi ni dan Allah eh kwarai an ga mu kuma ba ma yin ba ma yin shafaqari ya sun ni dai ina yi eh a gaskiya ne eh ai a can muna biyayya malam Musa yaya akwai biyayya Allah ba da lada eh wallahi ni bace bata isa ba a kai soko ne النبي محمد ليسي النساء شقائق الرجال ثم جاء أبو كنرى والمذاري ما أكرمهن إلا كريم كاي الله أكبر ما قال لي وقال ما أكرمهن إلا كريم بل يجرم ومشي يقول لا رئيتي جرئ تسيون لمتين متين كيش وما أهانهن إلا لئيم بابو ميولاك أنت متسيم في موهو sai taugartaccen mutum mugun mutum shi ke wulakanta mace mace da manzo Allah ke kayan karau iyyaka wal qarurat an gane yawwa Allah madaukakin sarki ya samu dashi haka akwai azamu wannan kai in ta ma kuskure ka yafe duk wasu kurakure kanana Imam Ahmad ibn Hanbal me ya gaya wa ɗansa daga cikin wasiyar da yake ce masa yace ya kai dana ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwar aure ba sai da wasu abubuwa guda goma za ka bata ka kyautar su yace na ɗaya da na biyu shine kaza kaga na uku sai ce mishi su mata fa innan nisa yakrahna ar-rajula ash-shadid al-hazin wa yasta'milna ar-rajula ad-da'if al-layyin فاجعل لكل صفة مكانها وهو أدعى للحب وأجلب للطمأنينة يكشي إتمشي باتا سمو تمي يوان سننتاوى بيوم يلي سنني دبن دقدقي أكام أبوه to zan da ma ni kaza ai da ma shiru nayi ai da ma na tara ki ne ai kaza kaza kaza da ai kaza me yasa ka je wannan abin a wurin nan a'a wata kai ne mai kaudawa an gane wannan amma suna son mutum mai taushi mai rauni to sai ce kowace sifa ka sanya ta inda ya dace inda ya mata kamata kai taushi kai inda ya kamata a yi zafin a ɗan taɓa mun gane wannan ana ciza ana ne ana shurawa ana ciza ana ana shurawa eh Allah ya samu dace duk wani sabani a riƙa yafewa sannan ka zama tore wanda Allah ya ce fa'fu anhu wasfah ka yafe musu kuma ka juya bayan takaddar ma'ana an yi laifin a wannan takaddan kace na yafe in ka juya takaddan haka kai ne ka birni kada wata ranta maka ne kace ai kwanakin baya ma can shekaru kaza da suka wuce aiki ta umin kaza kin tuna a baka yafe ba ke abinda kai al-ghafur ne ba al-afu ba a ga tawala Allah ya samu dace. Abu na takwas, al-hifazu ala tawazun. An gane wannan? Ki kiyaye, kai ma ka kiyaye. Miji, ki san shi ne nan ta mace lokacin da ta mai da miji uba a gare ta. A lokacin da ke samun kwanciyar hankali da jin daɗin zama aure. Daga lokacin ta rike shi a matsayin abokin gaba, a matsayin wani mugun mai mulki wallahi zama aure ba su ɗin daji a wannan yanayin ba Allah ta'ala ya samu dashi kai ma ka sani cewa mace mai rauni ce tana da rauni خلقنا من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها ما زالت عوجا أم قالوا أنه Allah maɗaukacin sarki ya samu dashi. Wannan ke nan. Abu na tara, al-luju'u ila Allah wa du'a. Kuna buƙatan koma ku fashe a wurin Allah da yawan addu'a. Ya Allah ka zauna da mu lafiya, ya Allah ka sanya mu ka ba mu zuriya tayyiba saliha. Allah ka yalwata mana arziki a wannan gidan namu. Allah ka ba mu yayan mahaddisan Alƙur'ani. Ya Allah ka sanya mu zo masu taimakon juna da taimakon al'umma. ya Allah ka finya mu zautu ku ji mai taimakon Allah ya zo da ku lafiya domin duk abin da za ka yi a zamantakewan aure jama'a in Allah bai taimake ka ba ka faɗi an gane wannan kai ne ne ka faɗi don haka jama'a wannan wajibi ne a kula da wannan abu na goma kuma shi ne na ƙarshe shi ne al-istisharatu inda al-haja ya zama ana neman shawara a lokacin bukata. Eh, kana zama da matakka da ka zama to kan yana yin barci. Ka ga wani abu da baka gane wajen ma ka ake yi, eh sai ka ga wani wanda suka iya su koya maka. A matsayin ka na wanda kake babu abin da malamai ba su iya ba. In kika zo wajen wata malama kika ce malama wallahi ba na ganewa ni tunda ne auren nan ma ban san da ake yin kaza da kaza da ba. shirgice yarinya zo sai ta shigar da ke ɗaki to ake cin ga ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake in an yi kaza sai ayi kaza in an yi kaza ai kina so ki hore ma kaza da kaza ki gwada kuma ki gani sai a baki assignment in kin gwada ki kai rahoto cewa ai na gwada wallahi kuma haka ne malama kike da dariya kai ma haka ne abin da baka gane ba sai ka zo wajen manyanka yayyanka a aure malamanka ga ta malam kowa ne yaya wani wallahi ban gane ba aka auren nan naga kaza kaza wai dama haka ake ya kaza ne kowa zai faɗa maka irin experience din shi an ce experience is the best teacher amma za a yi wannan ne abin da bai shafi mutuncin iyali ba da abin da ya zama babu ainihin wato abin da juna domin ka'ida duk wanda ke yin shawara jama'a baya tabewa Allah ka dace da mu akhirin duniya da lahira Allah ka samu daga cikin bayanka na kwarai an da amarya wannan su in takaitattun kalmomi na wanda zan yi muku ina fata Allah ta'ala ya sanya muku albarka a wannan aure Allah ka ba su zuriya tayyiba salih shi ma malam muslim musulmi Allah ya sa musu albarka a nan auren Allah ya sanya alkhairi Allah ya sa a ce gwara da aka yi kuma da ke da ango gaba ɗaya bai juna ne yayanki ne ke kanwa shi in da kina neman gazal za ki sayi gazal za ki sayi kaza kina zuwa za ki je wajen wani ya saya miki to yanzu shine dama za ki je yaya wa dan saya min kaza to yanzu dama shine mijin nan kin ga an wuce wannan wurin kake dinga zuwa kina neman neman bukatun ki ko kina kina baje sirrin ki a wajen wasu matan da ba sa kaunar ki ku miki faram faram su nuna miki cewa ai kaza kaza duk abin da kike ki gaya mana ko mene ke kuma kin ji daɗin nan cewa a ai miji na kaza ne wallahi ran nan ma kaza yake bare mana muke ci duk kwana uku to wata rana kaza ne ba ta samu wallahi in yan bakin bakin stomach suka zo suka fara miki wata kan muka za ta miki wallahi tana kan mun baka tana hasada in dai wani kan maka wallahi sai miji ya talauci ba zai ƙara samun da mu kawo kaza ba ya sun ko da haka ku kiyaye mata eh ni'ima ba ko shi ake bayyana wa amma bi ni'mati rabbika eh amma Allah ya ce idna da rabbahu nida'an khafiyan kaga ud'u rabbakum tadarruan wa khufya واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر تو تجري وانا ودون الجهر باوي وجه عبد الله كوي a wajen neman da abin da zai je mishi bakin ki alaikum wanda ya zama soyi ne na kusa a gaya mishi a gaya mishi dan daɗi amma a zo a duk wani ce wallahi wani ai ku ne abin da yasa na fuskantar da wannan zuwa ga amarya ko ne kuka fasa jin baki eh ango yana da yan uwa kuma a cikinsu akwai mahasada na sani dole akwai ku kun ku ci anan ba mahasadi kun yi za ai ba a yi wannan ba ko sai ma ke bayyana ba ko farki kai mai kyau hanke Allah ya farke na samu wani miji mai kuɗi han ta gafara da Allah ke ke ki da shi Allah Allah mun shi ka miki hasada idan kai rakan maka daga ranan in ma abin zai faru wallahi ya lalace ki Allah ya kiyaye Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka muna fata waɗanda ba su da mata yan aure Allah ka ba su masu shi Allah ka tsara mana Allah ka sani muna son ƙarin aure Allah ka ƙara mana mata na ƙwarai Allah kuma ka ƙara mana dukiya mai yawa mai albarka na kulawa da su ka ba mu duniya tsayi ba saliha waɗannan gwagwaran namu ga su nan fululu Allah ka auren mana da su zuwa ga mataye na ƙwarai su ma matayen ka auren da su zuwa ga waɗannan samari na ƙwarai Allah ka samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه أنا من تلعب ده أمريا أمور جمجين ينا ينا مكارا وجم مكارا كم تلي بيجي يا سبات الرئيس إن أكشي ده كارفي بيو دربي كيلو أكشي ده كارفي بيو داي داي سبوا رقمي يا داي داي أوه إن كما إن مكشي ملا تلوا مكارا تشيني إيه التعاون على البر والتقوى
الله يسامحك على خير alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah mala to Allah ya bada ladan niyya na tashi ne a nan a matsayina na wakili na wata ƙungiya da Allah ya samar mana ita a wannan yanki wacce take da suna lajnatul irshad ta shirya wani gagaba shi malam shugabanmu ko in ce malaminmu gaba ɗaya wanda ya gabatar da wannan nasihu gare mu gare ta gare su musamman zai miƙa mata insha Allahu amma duk da haka kafin nan duk da lokaci ya riga ya ƙure za mu so ko ƴan ayoyi biyu zuwa uku mu samu daga bakin ita amarya Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا قالت قرية آمنت فنفأها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتى متعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تخرج الناس حتى حتى يقولوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العظيم الله أكبر Allah ya saka da kai amarya ango ya ji har da ambatan shi a ciki Allah ya saka da kai kamar yadda zance ya gabata shine wannan takarda ne na shaidan halartar wannan semina daga wannan kungiya mai suna lajinatul ishaq wanda kuma har yau idan an sami wasu daga cikin waɗannan mahalarta wannan walima kuma suna da buƙatar su masu halarci irin waɗannan tarurruka ko kuma seminoni insha Allahu akwai dama wacce ana nan ana sa lokaci insha Allahu sai su samu koshi ango ko wasu daga cikin wakilanmu da suke wannan gari don samun rijista su rijista zuwa ga wannan semina ɗin da zai gabata insha Allah nan da ba da daɗewa ba wanda kuma shi wannan malami malaminmu da ya gabatar da wannan nasiha yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa mai ƙarfi a wannan semina ɗin da ya gabata. Inga idan kin ji wasu abubuwa da aka tattauna a nan za ki so ki ji fiye da su ko kuma wasu waɗanda suke da alaƙa da su wanda ma da ƙari da ƙari da ƙari akan haka sai dai mu ce sai Allah ya kai mu sannan kuma yanzu dai lokaci ya riga ya kuɗi insha Allahu malam zai miƙa mata wannan takarda na shida amarya za ta taso a yanda muke yi idan muka je makaranta mukan buƙace su da mu ɗan ji kalmomi ɗaya biyu daga gare su irin abubuwan da suka koya a gurin amma ba lokaci yanzu kawai za a bata takardar ne da fatan shi ango insha Allah zai ba mu labarin irin abubuwan da ta koya a wannan guri na zamantakewan aure ko kuma yadda za ta samu kyakkyawan zamantakewa tsakaninta da shi daga nan har zuwa lokacin da mutuwa ce za ta raba insha Allah malam bismillah kuma za mu ɗauka.